أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موزون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haduwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 16 ga wata na zulqa'ada hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da sha tara ga wata na bakwai shekara dubu biyu da goma sha tara a sati da ya gabata muna cikin surat ibrahim mun tsaya aya ta sha takwas da muhara ta sha tara lokaci ya zo kenan za mu tashi aya ta sha tara cikin surat ibrahim akwai tambaya guda biyu da zan amsa kayi muhara ta harko wani dan wake cewa sun samu mushkila ne a cikin makarantu da namu na cikin gari akan maganar teni ko kaya uniform da ake ma yara wani ya ce wai yahudanci ne ko ko nasaru ne ta yanwa mu sani akwai bambancin mu'amala da addini mu'amala in ba abin da ya saba ma ba shari'a ba a ce haka zama haram misali annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira bayan hijira lokacin da ya fara musulunci ya fara kaiwa waje wajen makka ko saudiya lokacin lokaci da ya aika wa sarakuna takarda ta kira da ya yi magana aika takardu suka ci a'a su irin wannan sarakuna al'adar su ba a sanin takarda ta haka ce ko takarda ce ya da kashe ya sa abu ga bai zan kashe bisa kashe shi ma sa aka mai kashe na sa muhammadu rasulullah mun za a takarda sai a buga a aika takarda da shi akwai abu da yana mu'amala da yaki da shi wanda ya suka wannan ba shi kashe ba mu'amala ce irin masu cewa ne wazi a radiyo wa kyau kawo yin shiga bida kenan yaki ya haka yaki da shar da kwambar da jirgin yaki sai da yaki da takobi da bindiga ka newar shi ko ko cari da shi kada wannan yan mu'amala wannan ba ma magana ba zai kai ku ce ma karatu ma a kalasu bid'a ce dan a da akwai kalasu to ka dona wala wala mu'amala duk su ce magana ibada ta ban zai kai ci gaba da abun al'umma ba sa addini ba ba magana kan shi gaskiya sai tambaya ta biyu dun bata abun yayi wa ne kan mutane ko sun aiko mini wahanzu na kime da magana ma a cikin ko odiyo ke sauransu masala wata wai sun samu odiyo da hujjoji da takariji na hadisai na hadisan wai na kabodu na babu wanda inganta sun sai na ga abin akwai wawasa da hankali da karon nan da kuma yadda hudu gurin ne ganin abin da kai ma amsa gaskiya a wannan shekaru namu a wannan tahiyar da ake hanzawa a ce hanzu ba san ba hadisin annabi yake sallah haba yana cin zama abin da amsa ma kowane abu ce wallahi to lai shi ba wai naji ya aiko mun a cikin mutumin ya kawo malam wani wa sana daga dan uwa takaice ba mun dogon lokaci a takaice wanda shura ujuki na shurara dukkan maganar da ya kawo kaf babu wata wadda take magana a jumlace akan kabadin maganganu ne na malamai kawo suna magana mu ma mun sha magana irin misali masalar kaffa alal kaff daura ta hannu akan ta hannu mu ma mun ta inganta ba ire-iren annabi sallallahu alaihi wasallama ya isko ni ya kabadu ya daura ya saki hannu annabi ya kama mishi hagu ya daura kan dama sai yake magana akan wani sanadin bai inganta ba shi malamin iya magana cewa an daura hagu akan dama duk da karijin da yake kawo da magana wannan mas'ala ce su suke magana da maganar kafa alal kaf suka ta bai inganta ba suna magana wannan mas'ala ta dora kafa alal kaf babu kuma malaman da ka gaba da ku bincike babu wanda bai gaba a jumulce wanda sun muna magana wanda sun ya kira da hadisi ƙololuwa a duniya kaf a duniya musulmi gaba daya ta ilimi duk duniya bayan ƙur'ani mai mahi inganci sai na bukari wani na biyu sai musulun kuma yin inganci ƙololo ruwaya a ce bukari ya kawo musulun ya kawo to wannan magana ta ƙabadu nasi ne ƙarara babu cikin sai na bukari na ɗora dama kan hagu imam bukari babu na musamman ne ya kawo na magana wani hadisan hadisan haka haka imam musulun imam nawawi ya yi babu na ɗora dama kan hagu to a duniya akwai duk ta kamar su kaga ba kai wahala ne ma an za ko kamar ce talla kana talla ma jahilci ne kuma kana magana hannu baka san ba a ina ka dora hannu bayan shi mu koma malikiya da ake dangana malikiya ina kiran almajiri wanda yake neman karatu kai ko an kana ko ina ka bincika dukkan mazhaba guda hudu ta duniya duka wani sanannu ne ko abu hanifa imam malik shafi'iyya hanbaliya babu ɗaya wadda ta wadda ba wadda a wajenta ɗora dama kan hagun ba suna bane kowace suna ci imam masu ja sunna wajibi su ce ma mustahabi kuma ka samu kusa fiqh ana ba mazhabi wanda yake ga magana ra'ayin mazhabobi ka diba anan ka gano ba wata mazhaba da ta ce yin kawai makaruni ne inda aka ko ta imam malik mun kare wannan ko ana an ce mun malikawa da ko to imam malik bi baban sadal ba baban yayi babu wata da yaje da ma Allah fi sala baban dora hannu ɗaya akan ɗaya a cikin sallah bi babu sakin shi ma malik in kai ba kai wasa da hankalin ga gano ba ai wasa da hankalinka ka koma shadi mutamalin misali na zarqani imam zarqani cikin littafi ya kawo magana ibn abdul bar ibn abdul bar ke cewa kaf babu wata ruwaya daga manzon da Allah ya aiko sabanin dora da makan abu na littafin malike na malika da malike ne ya ce kan babu ruwa daga manzan Allah ba mu kudi ba ba mu bana bane ba kuma shi ya ce kuma imam malik ya kawo magana ta cewa imam malik shi kanshi ruwaya kaf daga almajirar imam malik dubu suka rayu da shi a madina kaf abinda suka kawo malik iya ɗora dama kan hagun a sallah kuma har mutu ita yake yi bayan haka abin da ya kawo cewa an samu a cikin almajiran malik wanda ba da shi bai rayu zawa cikin kasim shi ne aka samu ruwaya ya samu ruwaya ta irsal kajuwa duk almajiran malik gaba daya shi aka ce ya samu kaji magana kenan to kenan wa shi malik ga ra'ayin shi ga hadisin da ya kawo ga duk almajiran shi abin su kawo kuma ga abin da manzon Allah ya tabbata ya kawo kusa muna ba kan mu hada kurin kan ma ka yi kun wasa da hankali ne duk islam da ake kawo a cikin bidokin na ji ojirgin kurin magana ce akan wata mas'ala amma tsoron da makan hagun ita ce sallar manzon Allah kuma ce dukkan annaba ma ita suke kan ma ka ba kanka wahala shekara dubu da rikin hannun neman annabi ya ke sallah Allah shi rai domin Allah ma bismillah aya ta 19
ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق shin baka san ba na Allah na bayanar cika ta kudurar shi ce baka san ba da cewa Allah shine mahalicin samai da kasai kuma yayi sama da ƙasa don wata manufa don gaskiya ku mutane da kuke ji da kai ko ta wurin kai in ya sha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid Allah in ya so ba kowa ba kuke yanda daman shi ya kawo ya raya ku anan in ya so duka duniya gaba daya Allah sai ya halaka gaba daya ya doke su ya halakar da su ya kawo halitta sabuwa kul wanda ba mutane ba ya kawo in ma abin da ya kawo ɗan wa Allah ya so ya sa mana hankali na jagorancin duniya in ya so Allah wannan hankalin da ya sa mana ya sama biri ya sama biri ko agwagwa ko ko jakai Allah bai kuna kan kuma ya so ba wani abu da Allah Allah ne ni'ima ce mana da ya so ya ba mu wannan ya ba mu jagorancin duniya ya ba mu hankali na jagorantar duniya kidan ba kowa ba kuke Allah in ya so duka zai halakar da ku gaba ɗaya mutane ya kawo da halitta sabuwa ful wani ma ba sani ba sabon model da haka ya ce wa ma zalika ala labi aziz kuma yin hakan ya halaku da ku gaba ɗaya ya kawo sabuwar halitta ful ba wani abu ne wanda ce gagara Allah abu ne mai sauki a wajen Allah za ka yi ku hankali ku saddaka da ku duka iya zuwa ga Allah kurin ku huta Allah taimake mu ci gaba وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء na'am قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص na'am ɗan uwa maganar gwagwarmayya tsakanin gaskiya da ƙarya haka za a yi a bar duniya ba a ƙarewa ba a zawaci an ƙare kowa ya gane ba a yi ba taɓa yi ba da ba a yi ba kuma yanzu ba a yi ba kowa ya gane gaskiya haka za a yi ta yi mai kira zuwa gaskiya iya kira mai rushewa yana rushewa haka kuma da ɗan ba ruwanmu haka duniya take haka za a yi ta yi har lokaci yanzu nan Allah subhanahu wata'ala yana ba mu labarin abin da zai wakana a hilin kiyama wannan rigima da aka yi ta a duniya ga ta a hilin kiyama yanzu za a tattauna za mu ga ya za ta kwashe tsakanin mabiya da jagorori Allah ce wa bar zulillahi jami'a ga su nan gaba ɗaya bayi sun bayyana sun mutu gaba ɗaya ga su a gaban Allah ba wanda za a bari kowa ga kenan da na ƙware da na banza faƙalar du'afa dillazin takabaru yanzu ganin kullum za ka gabata akwai jagororin shi yadda yake da jagororin shirya haka yake da na ɓata sake mai labarin halin miya wanda suka ɓata suka tafi allah ya ce waɗanda faƙalar du'afa ya ku bayi na kullum kun su jansa ake kun yadda aka ce na halakar su halatta haramta ba ba aya ba a jiji ba hujja kullum su biyu suke suna bin wasu to wa'annan du'afa masu rauni za su ce wa wa'anda suke manya jagorori yanzu da ta bayyana sun yi tsoro sun ga sun zo sun zo a baibai da zuwa daidai ba ilin kiyama ta bayyana ta baci za su ce ma manyan inna kunna lakum taba'an fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay to kun ga dai su wani su wani a duniya mu ne muke binku muke goyon bayanku mu ne yan goyon baya ku muke bi abinda kuka waɗi mu bi ku ce mu yi mu yi ku bari mu bari ku muke bi to gashi ta ɓaci mun shiga wani mugun hali fa hal antum mughnuna anna min azabillah min shay to shin za ku za ku dan rage mana wani abu da cin azabar Allah tunda ku ne manya za ku rage mana wani abu za ku mana maganin wani abu daga cikin azabar Allah ko sun iya qalu law hadana Allah hadana subhanallah ta baci suka ce la mu ma inda Allah ya shirye da mu kenan aka fata saki la hadana ku da mu a duniyar ya mu shirye da ku to ashe dubban zaci dan haka sawa'un alaina ajzina am sabarna malana min his haka ne kuma ku dame mu wannan lamari da muka shi da muke ciki ko mu yi haƙuri ko mu yi ta ihu duk ɗaya ba wata ba mu da maguda ba wajen tserewa ɗan haka za a yi ba shi ne can cikin azabu alamun labarin inda ake musu gashin gashin na ta gashin gashin na ta gisan gashin balangu aka ce ko tsire yawan tukullabo juhan finnar يقولون يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا حسبك Allah ya ce yawma tuqallabu wujuhum finnar ranar da za a rinka gasa huskarsu a cikin wuta ana mata gashin tsire yake ta da shi da shi da kanci wuta ta ba iyaka ko ba shi maki tsire sai shi wuta gan gaba da gaba ana musu gashin tsire a wuta yaqulun ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana rasula kama ne wayo wayo dama hakan a wace dama ta ɓaci dama mun yi ɗa'a ga Allah ga manzo na Allah da lokacin da ake kiransa a duniya ku yi ɗa'a ga Allah ga manzo na Allah ba su bi ba sun bo su to ta ɓace yau shi suka tama ni dama a duniya mun yi ɗa'a ga Allah ga manzo na Allah kenan ba su bi ba yanzu ga su a wannan hali na gashin wuta وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا يا الله أبدا كمون عالي الدنيا مكب كبراءنا سادتنا كبراءنا ممن سادتنا كمان ده ابن كثير كيتيا suna ne sun ba manyan gari jagorori wa kubara ana da manyan malamai da malaman su yawan watan da ake jahili jahili ya kauce maka za a ne tunda ake tabbatar jahili ya ce kaza halaka da haram dan waje hadin tare haram tawa malam na banza eh malam banza wanzu kake baruka ɗan wa ku karanci labarin annabawan Allah balle annabawa na nabalu Isra'il da suke wannan gurmaya ba malumai ne su ne wanda annabawa suka karantar da su suka bar su su ne jagororin al'umma a wancan zamani wani annabawa sun rikita addini shi da addini ya yawa cikinsu sai Allah da ya kwada wani annabi a cikinsu su da su suke fara ce ƙarya ki ba annabi Allah ba ba a yi ta gwagwarmaya ƙarshe annabawan ƙarshe na manu isra'il annabi ya haya annabi zakariya kai annabi ya haya annabi isa da salam ko karanta zan tarihi na kusa cikin ƙudayani ka zan tarihin su su malaman da suke jagorancin al'umma banu isra'il wanda suke rayuwa a kudus a masallacin kudus su ne jagorori su suka fara cewa annabi zakariya ba annabin allah bane ba aka ce isan ba annabin allah bane ba haka haka ainihin yahya su suka ga masu da sarakunan wancan zamani suka ce matsafa ne duk irin aya da isa ke gwadawa ta suka tsagi ne kako da shi tsagi ne ba annabin allah bane ba su ne a gaba su a miyagun malamai kenan a kullum su suke domin shi mutum aka ce Allah shi ya sani game cewa Allah ce to yanzu Allah yanzu kuma Allah ya cewa su sun canza addini an jirkita addini ko an sa sai Allah ya aiko da wani annabi don ya gyara su kuma sai su kiya a wannan gyaran yace a zamana haka nan kamar da ke a yanzu ana magana a koma ga Qur'ani da Sunna yace a tsaya kan gargajiya haka aka gada haka yanzu ba dinne ne wallahi din nafsa shay alawar dai ne yanda Allah ya karanta annabawa don su gyara yanzu ma bai gyaran kitabu sunna a sunna jama'a a koma addini yadda Allah ya ce annabi ya ce ka abota ma Allah da na gadawa na ce wanda ce ba shi da kira sallah ba kuma zuba ai ake rigima da shi ladin magana da shi a yankai ya ce ibn kasir ka ce kenan sai za su ce mu mun manyan garinmu da malamanmu fa'adalluna sabila Allah su muka bi sai suka batar da mu daga hanya ta kwarai yanzu abin suke nema rabbana atihim di'fain min al'azab Allah wa'annan da suka suka transform suka yaudare mu mu su doka mutanen kware ne suka yaudare mu Allah ka lillimka musu azaba limki biyin ta mu wala anhum la'nan kabira Allah ka tsine musu tsinuwa mai girma kaji haka za a yi wa wallahi wa ayyukan kiyama sai haka za a tattauna sai an Allah ya kure kowa shi jagoran ya bayyana cewa batacce ne kai da kabi shi kana zama abu a tabbatar ma da ƙarya yake cikin saba wa qala lan min hasba wa la min yadayhi تزداد من كفر دربين وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه إذ الظالمون ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أن لولا أنتم لكنا مؤمنين
وقال الذين وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم قال الذين- قال الذين استكبروا وقال قال الذين قال الذين استكبروا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل بل كنتم مجرمين وقال الذين استكبروا قال الذين وقال الذين استكبروا استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
na'am yan wa wannan wata tattaunawa ce za ta wakana a hilin kiyama ko a cikin wuta a cikin wuta tsakanin mabiya da jagorori dan ka sa abun yan wa rigima haka za a bar duniya ana yin ta bata kare sai ta kare ko ya gane ba ta yi ba ba yi ba kuma Allah kai mu labari wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bi hadha alqur'ani wala billadhi bayna yadayhi wakilin ba ka fara ba ya ce ɗansu kafin ce ma Allah suka ce kai har abada lan ba za mu yarda ba da wannan ƙur'ani ke da ma littayin da aka aiko kayan shi an giya an yi ba aikon sai Allah ga baka labari walau tara idin zalimuna mawqufuna inda rabbihim nan wani tashi hankali ne kamar su a waka ba a gaban ka ne inda ka ga inda kaga lokacin da azzalimai ke tsaye a gaban ubangijinsu ya rishi ba'adun ila ba'adun qawl lokacin da ake tura magana kai ne bari mana ba kai ne kowa iya turewa ya ture abinda kan shi a wannan hali ya kula zina tud'ifu ni zina takabaru sai su jagorori mana mabiya za su ce wa jagorori laula antum la kunna mu'mini wallahi wani an ba dan ku ba da mun imani kenan ana kiransa a duniya zuwa ga hanya saka ƙarya ta kuku da ba gaskiya bane kan ku je kenan ko kuka hana mu imani da gaskiya laula antum la kunna mu'minin in ba dan ku ba wala da mun imani kaga yanzu shi zama bi iya ga iya da hujja hana shi imani ga ko su kuma manyan Allah ce kala zina ta kabaru zina sun tuzi ifu a nan sa zafi ana huda su manyan za su ce ya ku bayi a na hannu sadadana kuma ana da huda ba da irja akum a mu ne ku cikin walahi mu ne muka kange ku muka hana ku bin shirya bayan ta zo mu ne kira ku zaba ku dan kuma malahi bal kuntum mujrimi a kuma mutanen banza ne har kenan kowa ya turewa shi mafi ya ɗora mace wuce a kai ne haka zai gaba Allah a kenan ku ne a mu muka hana gurbin shirya bayan ta zo a bal kuntum mujrimin kuma mutanen banza ne za mu tattara mu je ka jago eh a lokacin da Allah ce wa qala zan tudifu su ma kuma biye su haka bai magana bal kiran maganin ba ku bane ba ku ne bal makarul layli wan nahar makirci iri-iri dabara iri-iri dare da rana ba ku barin ba da ta amuruna an ka fara billah dare da rana ba ku barin ba ku to ta nan ku to ta nan kuna wani umarni makafirce ma Allah wani jari da wa'anda da ba sanya ma Allah kishiya in wance kullum qur'ani ba a kashi ba kullum a baka labarin samudawa adawa ƙurashawa kai ma shayika in kai ne shi ha munawakan maka munawakan madina ko a da magaka munawuci munawuki ne kahuri a da magaran ai ma a makka balle a da magaran ai kahuri a makka da madina balle a da magaran duk da da aiki ne ba kabila bace ba ba wani jinsi bane ba a aiki ne kahurci munahurci aiki ne in kai irin shi yau gobe kiyama kai ma za ka shiga lagi yan wadan Allah a yau kakkama sunan kowa kira da aiki babban kiran sunna abinda muke ciki kowa sai rayuwa shirka da Allah bid'a ma karu bid'a ma ruwa ce bid'a karamar ruwa ce halin da ciki halin da muka samu kanmu wallahi dan bid'a ma abin sauki ne dan bid'a muka da mahuta ba da mahuta bid'a an ma garab abu tana hudo ko kasha azaba shi dan bid'a ka wanda bai shirka ba a ya sha azaba shekara daya biyu kwana da shekara dubu shi da wata zai mutu dan bid'a zai sha azaba wata zai mutu amma da shi mushrikiwa ha abada yawa yau shirka da mafi yawa daga ƙarshen bida shirka ta biyo baya kaji dan bida ne ɗan wawo suwa suke suke sa bakin allo a rubuta sunan mutum a yi allon ajurwa a yi allon bakin dare yau ka ji gidan wani mutum masu suka suna ka ji da kashi daga baranda a baranda za ka yi albakin allo da allon ajurwa daga baranda don da shi suke kalla kuma sun ce wa'azin wa wannan bakin allo ko na tsarwa a sa sunan mutum a wane-wane ko wance a ɗora saman wuta a sa wuta ana karin kama sunan Allah ko sunan ruwa ne ba ka ake ba wani abu yi wa Allah ka kama ba wani mutum ka zama ba wani wani wani ba ni na yi ba a wata labari ne a wasu wani ƙarya an yi mun yi Allah ka mana wasu mota malata da wuza Allah ka musu ko wasu mota malata da wuza ko mun yi wallahi dan kuma ya ce wani labari ne mun yi wallahi da mun sa abin da kuma yau suna yi kuma yau ka je ɗakin irin malaman za ka ci irin wannan kayan aiki yau a ɗakin su kuna ya alaɓe a a ta ƙura'ani to ta ƙura'ani ake kuna alaɓe a wani ya ce ibn kasir ya ce hukum ya ce wane ne ita suke ƙura'ani ake hatimi ƙura'ani ne kadiba manyan 'yan siyasa da masu kudi kaga wani ƙaton hatimi ƙaton zuban ya da faɗi mewa hatimin sulemana hatimin samun mulki wai ko annabi Sulaiman abinda Qur'ani ya ture yace ƙarya ce amma amma Sulaiman ƙarya yau shi suka talla da shi haka mu Sulaiman Sulaiman da wannan hatimin ya mulki abinda Qur'ani ya ture ya faɗa kai shi amma da shi yau suke cin abinci amma ka hatimin Sulaiman dan ka samu mulki duka shi da zamu tuna kada zo banya hatimin Sulaiman ne suka tambaya lakani ne hatimi ne babu a da Qur'ani dan wawo a takaice wani abun su ne ake nema ci da addini wa mata yaudara da neman rubutu da nan biyan bukata a nemi mata mutane na rantsi da Allah ko nan na wata gama abin da ake suke wallah jaraba da suna dini mutane kuma ana nema a gyara wasu kuma ana neman hutu a duk al'umma daga cikin matsala kana wahala ɗan mutane faɗan gaba ɗan alarama alarama tana a gida kamar nan amina a wajen cin rubutu a mata ciki yi aiki wallahi wallahi yi aiki nan ta ji na biyan bukata shi kuma ya ce ya yi kaza su kuma yawa sun gane mace ta da rauni idan suka ci yan miza wallahi yayi kuma a bata tsoro a bata tsoro a ce ga aljini ya magana ya yi kaza mun kama ku misali aka anan da magaran anan wasu malami aka kama alima mai nadi da kara kara ko na anguwa ko wani police suka kama su da rajin kariya rufa min kariya aka yi mikro a kasan wurin da aka zo ka zama na aka yi mikro shi malami ya gaban ka wani can dan koran iya daga baya shi ka shigo ka zai mishi bayani ya ce oh yayin magana so da sunan ruhani kaza kaza za a yi bayani kaza annan a gudu a tele gudu a tele gudu a tele ta mu a gudu nan ɗan sanda ta gudu suna bayani wallahi da sunan ruhani ake da ƙarya don da fara abin ma ba ma ruhani da ƙarya ke ruhani da mai kuro ce ya ce ka kawo kaza ka kawo kaza a yi kaza kaza a yi a nan zai gama abin zai to a nan mace ce a nan mai zai a nan zai da don yi ruhani ya ce ya yi kaza nan nan malami ne bai tare da mu kun ji a rajiyo da ke ban labarin wani malami ya yi aiki ya ce aikin bikanin ayin sa kata biya wanda ya bashi aiki bashi aiki mata sai ta gaya malamin malamin miji na iya shomaji a mai rikon Allah aka yi katari miji ya samu aiki na furoje ta ce malam wallahi masha Allah aiki ya yi ya ce ala saura sauran mi ta yi ce ai dole aikin wannan sai an kwanta da ke a nan da aikin wannan sai mun kwanta ta ce ni malam tun da tun da ke wallahi yi yi kirkiya wallahi Allah ba ya kan na ka babawa Allah karshe dai ta ce ta ce da ya gari da zaɓin zai to ko da mijin gire nan da ya kwanta sai ta gaya mijin ɗan bariki ne shi ya samu aiki kan kan ta to me mutane ele problem ele problem me problem ita ko ba ele problem wallahi malamin a radio kun kwasa mu malamin babba anan garin kun mai tare da mu iya tare da su amma ce abin da aka yi da tabbas ya ce da problem shi ya amince don kada su aikin proje ya ce ta ce ta yi ta ce tallaba ta yi ƙarshe aka ce to za a zo ɗakin malam da malam da ita su kwanta da shi ke da malam mata daki su kwanta a ɗakin malam shi ya fahimci cewa an ba a kwanta ba aiki zai ɓaci suka shiga ɗaki a ɗakin malamin aka kashe wuta me aka yi ta wallahi ta ce ta ga malam ta ce wallahi ƙarshe malamin mijina ya gusa malamin ya wuri Allah ta ce hei ba ta gano kuru malamin ya kamanta bayan an ƙare ta ce ta bata gidan shi ta ta gidansu yanzu me ya kawo tambaya wajen malamin isa magana shi malamin shayi ta tara mai tambaya ne to yanzu malam yanzu wata na kaza a gidanmu amma mijina ya dawo mu koma na koma wani abin da aka yi in wani abin da ake nema a gyara wallahi shi nema a gyara a koma ga Allah amma suka ta hanyar kan yanzu ke ɗaya zalani sabon addini me samu ƙur'an da samu ko hadisun na buhari ko musulun cikin samu kudin yanzu da ci ake mutane kudin ana nema to wallahi idan ka rushe ne ba hujja ba aya ba hadisi ka rushe ne na gada wallahi haka gobe kiyama haka za ku ne haka za ku yi a cikin majuna to ana nema ne kahin ta ɓaci dan a can ba a komowa a gyara shi ne muke kira mai rabon gyara Allah sa a gyara Allah taimake mu Allah taimake al'umma su farka daga duhu da ake ciki a koma ƙur'ani da sunna a kan fahimtar magabata na ƙwarai mu koma addini sahihi na musulunci shi ne gurinmu kuskure kuma ta Allah ta mana Allah sa gani yanzu nan da dai ga su tsamu tsamu cikin azaba su mabiya sun ce fa hal antum mugununa anna min azabillah min shay za ku mana maganin wani abu daga cikin azabar Allah qalu law hadana Allah la hadainakum sai ce mu ma inda Allah ya shirye da mu da mun shiryar da ku dan haka sawa'un alaina diddai ne da mu da ku ajzina am sabarna mun gashiya mun ta ihu am sabarna ko mun hakuri malana min mahis ba mu da wata guda ba wata kira ta baci kan ta baci Allah sa gyara ci gaba
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم نعم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم na'am dan wannan wata huduba ce Allah kamar da kariya kan mujita Allah kiyaye mutum huduba wata huduba ce za a hilin kiyama Allah kiyaye man kan mujita آمين Allah kiyaye huduba babban ce babban da duka zai huduba shi ma ya kare komi shi babban zai babban lacca eh shedan Allah ya ce wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr yanzu an kare hisabi mai hallaka ya gama yawo ya san ya gama yawo mai tsira ya tsira yanzu kuma sai shi da yayin shi mabiyan shi a tsaka zai tsaye tsaka tsakiyar su Allah ce shedan ya ce lokacin da aka kare ko zai ce inna Allah wa'adakum wa'adal haqq eh Allah ya muku alƙawari alƙawari na gaskiya inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah bai saba alƙawarin shi ba ku bi nashi ba wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni kuma na muku nawa na yin turan fanku na yadda ka cewa ya idu mu yi minikum kuma da shaɗa la gurura ko iya musu alƙawari da guri na taramfe na rudi ya ce ni wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni na muku alƙawari a duniya ana kiran zuwa gaskiya a haƙƙi alai shirme ne kaka bi kyale ina ka haka gada kayanka shi ne daidai ka tsaya a nan na muku alƙawali abinda kuke kan shi daidai ne za ku samu tsira shi ne adin Allah na saba muku don ba na ita muku shi don haka wa makana li alaikum min sultan daman a duniya da nake muku wannan kira da wannan alƙulla ba ni da wata hujja da na baku kuma shi ma muka ce mutum sa galaga dan gargajiya me kace ko ji haka gada uwaye ba ba ba ji haka muka gada ko da magaru ka ga dan bisha ya bace ba an adata da bace haka muka gada ko shi hujja shi tun da haka ake a garin nan shikenan hujja ka babu Allah babu ran Allah haka ga ana yi kowa ne ya ce ka ga shi ne magana kenan babu hujja babu hujja kurin ra'ayi ne ya ce ba ni da wata hujja da na ba ku illa an da autukun fasta jamtum ne kurin kira ne na rudu kuka amsa kira kurin eh inda kuka bi kurin inda rudu ba ba hujja kurin inda rudu kuka bi ni kurin a zo mata kurin eh kira kurin ne babu hujja kun kuka amsa min kira na wancan kira na gaskiya kuka bar shi haka akai dan haka tun da dai ba hujja kurin kira ne ba hujja kuka bi kiran kuma da ishe manni don haka fala ta lumu ne wa lumu an fusa ku kaji ba tun haka ce kan ku zarge ni ku zargi kanku tun ba hujja ba aka ba ka bi kurin ka bi ne kun ka bi shirme ne to kenan kai za ka zargi kanka ya ce kan ku zarge ni ku zargi kanku dan wannan iya karantar da kai iya karantar da ni kahin wannan rana kakkabi kowane ne akan ra'ayi dan gobe kiyama da rai shedan ba zama goli shedan ya ma goli ka ba abin da babu hujja eh ka ba ya ma goli ka ba hujja ka wuce muke nan yace ba wata hujja kurin ko ta ga nan ka ku zarge ni ku zarge kanku kuma wannan halin da muke ciki a yanzu an ka san tsamo tsamo cikin azabar Allah ma ana bi musirkhikum wa ma antum bi musirkhiya ni da ku yau duk daya ba na iya tsina muku komi mana kenan ba na iya hudda ku daga cikin wannan hali da kuke ciki haka ku ba ku iya mun komi dan haka kuma abinda kuke cewa kun bi ni ni ne shugaba ko da ni kuka bi a inni kafartu ma shaka ta wani kabala ni tan dama na shi ba ba ni ba tan dama ku ne kuke shirman ku dama ni na barranta da ku na kafa cewa abinda kuke kun gaban da Allah ba ruwa da eh ci inna zalimin hum azabun alaka lalle gurin azalimai irin wannan rayuwa ba hujja bin ra'ayi ana kiran ka zuwa ga hujja ta ba ra'ayi kurin kalma zalimi ya ce azzalumai an tabbata musu da azaba mai tsanani gobe kiyama Allah kiyaye wannan wa shine halin wanda ya rayu akan ra'ayi haka kunna ga ana yi ana kiranka ka zo ka yi da'a ga Allah ga manzo na Allah ka bi Qur'ani da sunna gangariya ka aje galgaje na gada kowa ya baka hujja wani mai a duniya zai baka tsara ma ibada ga wanda Allah ya zaba ya zaɓe shi a kusa duniya har tashin kiyama sai maka ce kai kuma take dama la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma mutum ji yamin tilama alƙawarin da ya ma Allah na shaida ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ko muhammadu manzo ne na Allah sai aka same ka kana kiran rawqa ya ilu dam da ya ilu haka ka ya ilu jabra ya ilu kana kiran wani kuma kai kuma malami ne kuma kai kiran ruhani ka kira malaika jibril ka shirka da Allah jibril bawa jibril ma bawa Allah ne ba kira kowa sai Allah kuma ga wannan wannan hada a sun ce ba a yi wannan shine wa to kaga nan shine gama wani da Allah kenan ka yi hankali ka yin tabaci eh a koma ga Allah biyayya ga manzo na Allah ka samu ka huda kuma a huce kai bauta da cikin nutsuwa baka shirka baka damuwa Allah tabbatar da mu akan haka yanzu mun ji matsayin wa'annan sai kuma masu imani ma Allah ce wa udkhilal ladina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha khalidina fiha bi'izni rabbihim تحيتهم فيها سلام Allah kabar yanzu Allah ce a wannan hali da ake wacan hudu ba ta shekan ga mutanen shi wa udkhilal ladina amanu wa amilu salihat su kuma waɗanda suke imani suka yi imani da aiki nagari Allah zai shigar da su jannatin tajri min tahtiha al-anhar za a shigar da su aljanna wadda koramu ke tahiya a karkashin ta ko ina kuma wannan khalidi na fiha sun je kenan ba a zuwa a dawo sun za su dawoma a wannan gidan aljanna bi izinin rabbihim da izinin ubangijinsu ta tahiyyatun fiha salam ba su da wani sallama su gaisu wasu kurin salamu alaikum salamu aikin kenan ta Allah cikin annan ne saboda Allah ke ba Allah ba cikin surat surat arab لا تأذن لا تأذن دخولونها مثل من آبائهم وأزواجهم ذريتهم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم الملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار wannan a cikin aljanna ne kayan a shiga ta za ja'u za'u ba su ta abuwa abuwa حتى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين
gano sallama ta aljanna tun daga kofa kayan shiga cikin ma Allah ce wasiqal ladina taqaw ila rabbihim ila ila jannati zumra an rako wasiqal tsara ubangiji ila jannati zumra an rako su zuwa aljanna kungiya kungiya group group ta mujahidai ta masu aziyawan azumi yawan sallah kungiya kungiya hatta idza ja'uha har lokacin da suka zo wannan gida na aljanna kowar aljanna wa futi hata abuwa buha daman kayan su zo an buɗe aljanna suka kora suna zauwa wa ƙala da makazanatu ba sai ɗan gadin aljanna su musu salamun alaikum suna gana hawara salamun alaikum sai mutum fudukulu ha khalidi amincin sallama amincin allah a gare ku kuma ku shiga gidan aljanna kun ji daɗin ku eh ku shiga hal abada an kare shi wata ayat da ya kawo Allah ka cewa jannatu adn yadkhulunaha wa man zala min aba'ihim azwajihim dhurriyyatihim ita wannan aljanna zama wanda an an je ne an kare Allah zai sa masu imani da su wa maslamin abai wa azwajihim wa zurriyyatihim wa zurriyyatihim Allah ya ma sa azan alƙawari Allah zai gama kowa da mashi a gida ne fami ce kana imma kai ne mai daraja ta ƙololuwa za a ɗauki ɗiyar da mataka a kai saujanka a ɗan ne mai daraja ta ƙololuwa ta kai uwayen ta gama matar ce haka haka za a yi Allah jan gama su wuri guda ce Allah ce aljanna zama wanda da su da uwayensu da ɗiyarsu Allah zai kai su wannan gida na aljanna da uwaye da ɗiya duka da mata da mata ya ce a wannan hali wal mala'ikatu da kuluna alaimin kulle ba mala'ikun da ko'ina suna shigowa salamun alaikum bima sabatu suna musu sallama ta ko'ina mala'ikun kidan ko'ina ƙohun shigowa suke mala'ikun suna musu sallama da barka barka ya salamun alaikum bima sabartu fannin makubar dara amincin allah tabbata gare ku bima sabartu dalilin haƙuri da kuka yi a duniya a gaba a zuwa sai da haƙuri kan ibadar Allah kan barin haramu kan jarrabawa dole sai da haƙuri amincin Allah ya tabbata gare ku madalla ku dalilin haƙuri da kuka yi fa ni'ma uqbad dar madalla da gida kyakkyawa kyakkyawan karshe gidan aljanna haka zai dole an kare ta mala'iku yan goma ɗan ciki ana ta yi can gaba ɗaya salamu na ƙaunar mai rabin rahim Allah a salam duka Allah gaba ɗaya zai ma kowa sallama ba an ɗare ba Allah kai wa lafiya ta gaba
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون na'am anan ɗan wajen shurara da kyau Allah subhanahu wata'ala yana buga misalin kalma ta tauhidi kalmar gaskiya ko mai imani da kalmar ƙarya ta mana kafin wata mara irshin imani Allah ce alamtara kaifa daraba Allah mathalan kalimatan tayyibatan kadiba baka gaba yanda Allah ke buga misali na wata kalma daddada kalma daddada kyakkyawa ka shajaratin tayyibatin kaman wata itaciya daddada ko kyakkyawa wanda asalu asaluha thabitun wa faruha fi sama wata itaciya ce daddada wajen ci kyakkyawa jijiyoyin da sun kama ƙasa da kyau kuma ɗiya a sama ita tuti ukulaha kulla hinu bi idin rabbiha wani itaciya ba in ta mace daga shekara yin shekara a itaciya ce mai ba da ƴaƴa a kowane lokaci kuma haka ubangijin ta ba ta uzurin yi ta kawo da ɗiya a kowane lokaci wani ayi Allah ce wadda bulawar amsalin nas la'allahu mutazakkarun wannan misali ne Allah yake buga mutane don su zamanto masu hankali masu tunanin wa'anan nan cewa abinda yake da da ko ruwaya bukari ko musulun wata ranar nabi a cikin sahabbai sai ka ce ma sahabbai akwai wata itaciya itaciya ce wadda ba ta zubi da ganye ba ta zubi da ganyenta ba ta zubi da yanta haka dai ba su siffanta mun ta kama kasa ba ta kaza ba ta kaza musu wani ce kaza ne wani ce kaza suka ta kama kami abdullahi bin wani kice tun da adam ya yi wani bayani sai na gano itaciya da biyu ne yace amma ban haɗi ba aka yi ta kama kami annabi ce misalin wani itaciya annabi ce kamar mummuni ne amfanin ta kamar mu'min imani ne ko kamar musulmi ne yace ya ba annabi ya ba da amsa yace itaciyar da biyu ce sai ce ma Umar wallahi baba tun da annabi ya yi bayanin na gano ita ce da biyu ce ita bisa ka hudu ta ba gani ne kun wani yaba kun dani magana wani yaba sun dani magana ita ai da ka hudu yaro zaka zaka za a takaice ne menene anan an sufanta ita ce annabi ya ce ita ce da biyu da sabu ita ce ita ce ya mai kama kaza kuma ba ta zubar ganye na ce misalin kalmar mai imani kalmar tauhidi yanda mummuni yake da kama kasa ta kan gaskiya yake kamar zama ita ce ya ce wata kama kasa kenan kalmar an ce a nan ana kiran kalmar la ilaha illallah kalmar ta gaskiya kuma yanda mai imani a kowane lokaci amfanin shi iya hawa sama
alheri shi kan cikin al'umma alkhairi ne samu mai iman cikin al'umma alkhairi ne karan kai shi amfanin shi a fili yake kuma kullum alkhairin shi iya hawa sama shi kenan misali mai imani don gaskiya ce kalmar gaskiya ce ba ba kayaniya ba hayaniya kanta abu ne ne zaman kai kalmar tauhidi kenan wani shi misalin kalmar tauhidi aka wata misali da itace da bino ko ice wanda ya kama ƙasa kuma diya kuma ga ganye a sama kuma ya kama ƙasa kuma ice ne mai daɗin ci mai amfani haka misali mai imani yake da shi ke da imani da kalmar tauhidi ita waccan kalmar ha
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ومثل كلمة خبيثة ita kuma misalin kalmar kayya ta banza kazama mara matsayi ka shajaratin khabithatin kamar wata itaciya ce kazama mara kyau na kotarwa ta kawo ana ni itaciyar guna mai daci da ba ta cewa ya ce ushtatar arabi wadda ba ushtatar wacce ta kalmar tauhidi ta kama ƙasa ita kuma wannan an tumboko ta daga cikin ƙasa kenan ba ta da malaha min ƙara ba ta da gindin zama har ƙarya take kalmar ƙarya haka take ba ta da asali ba ta da tushe din da aka yi wata ranka da ta zibi ba ta da gindin zama wani ba shi cewa ƙarya kuma suke ba ta aya din da aka yi wala ba ta tabbata duk da ta gurgurar maya tsakanin gaskiya da ƙarya ƙarshe gaskiya take bayyana take tabbata ƙarya ta rushe haka nan ƙarya kanta ba ta tsoro kuna din da ta yi kanta ba ta tsoro na lace gaba يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة a wannan kalma da makare bayani kalmar tauhidi Allah tabbatar da mu akan ta Allah subhanahu wata'ala ke tabbatarwa da masu imani da wannan kalma a duniya su rayu akan kalmar tauhidi yace fil akhirah haka a lahira ruwa ta inganta bukhari ya kawo muslim ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine bayani inda yake na lahira lokacin da bawa ya mutu lokacin da ana binne shi ana ƙare binnewa tashin harko tambaya ta marabuka umar da biyu ka dinuka kalama ce wadda a wannan hali Allah subhanahu wata'ala zai tabbatarwa mai imani ba da jawabi ga mala'iku kai tsaye ba wahala ba tare da an bige shi an jirge shi ana tambaya marabuka rabbi Allah dinin islam nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka zai ba da amsa cikin sauki wannan Allah ne ke tabbatarwa ba wani bayo a nan duniya zai koya mishi ya abdallah wai za su alaka da malakani an rabbika wa nabiyika da zaka wanda ba shi zai koya maka ya bawon Allah abdallah ɗan malakun suka tambaye ka kan ubangijin da ka ce shi zai koya ka ce musu shi zai koya mishi haba dan wa Allah ke yi wallahi ka shirya wallahi ka shirya wallahi mutum ya shirya wallahi zai gaba da ɗaya baya ko ka iya zama ta abu ya zama ta abu ko ba zai zama ta abu du kurin imaninka ne alaƙar bawa da Allah kurin muna mai ɗan rike abinda muke Allah masu bitu Allah maka fillo Allah bitu muna addu'a Allah maka fillo Allah ka gafarta mishi Allah maka bitu Allah ka tabbatar da bawan shi ne namu addu'a ɗan rikiya addu'a muke Allah ya tabbatar mata bawan shi ba da amsa ba mu za mu koya mishi ba ina wani na shi to shi Allah shi ke tabbatar mai imani da wannan kalma ta tauhidi a duniya haka a lahira kenan sai ba da amsa cikin sauki wa yadullahu zalimin Allah sai fatar da azalimai mara imani mara muka ha ha ha la ajali haka zawar annabi ce ha ha ina bayan ta mu ina na garama take shi ina eh ina cikin ki ha ha ha mun sani ba a jirke shi dinuka ha ha a jirke haka za a yi da karshe ne shi mai imani iya ba da amsa a wadannan gidan shi na aljanna akwai mai neman aljanna ita na faɗi musa Allah ta da kiyama da ya shiga a cikin haƙuri bawa Allah kwanta ka huta lokaci biyu ba shi kuma tuban banza an ƙare jibgai shi kuma abu da ƙwan wuta ta Allah zaka ta da kiyama to haka za a yi Allah ce wa yafa alu lama shi Allah abin da ya so Allah ke mu Allah sa mu cikin masu tabbatar da wannan kalma Allah ta yake mu wannan ta ma'ana kallon muna ba da amsa daga mun ƙare a kudamin jirgin mai aljanna Allah sa Allah shi da muka haka don wani ga wannan shi ne karatunmu na ƙarshe kuma sai Allah kawo mu insha Allah yau daren kuma insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم cikin addu'a Allah kamar lahira kalmar aida man ban kadna su kawo kuma sun ce mun